لنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فاغفره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله haka da fito tashi lafiya da ahimma alhamdulillah ya san yuna shafi nawa ne kawaidi na sha ɗaya namu zai zama na sha biyu to ina ne sha uku mamu wa wad'u yadaihi daga cikin mustahabban sallah wa wad'u yadaihi da tsola hannayensa guda biyu alafa zai a bisa cinyoyinsa idan ya yi zaman tafiya ya ɗauko hannayensa ya tsora a kan cinyoyi mustahabbi ne in daga sujada ya ɗago ta farko zaman ɗagowa daga sujada to shi ana so ya tsora hannayensa a kan gwiwoyinsa kamar yadda mai risala ya kawo idan daga sujada ya ɗago ta farko ya tsora hannayensa a kan gwiwoyi in daga sujjada ta biyu ya tsago ya yi zaman tahiya to ya tsora hannayensa alafa kiraihi a kan cinyoyinsa wa man la ya ari fara'ibar salati wanda bai san farillan sallah ba wa sunanar salati da sunnonin sallah wa fara'ibar wudu'i da farillan alwala wa sunanuhu da sunnoninsa fasalatuhu ba idatun sallar saɓatacciya ce a nan ka gaba nan da ce maka mustahabbai ba sannan mustahabbi ba dole ba ne amma dai yana da kyau don ka san matsayin abin da kake yi amma farilla da sunna wajibi ne ka bambance ta a cikin ayyukan farilla in ta hafa ba ilu salati mustahabban sallah sun tike alhamdulillah yawwa ahalari shafi shafi na saba'in? to ina za mu tashi bismillahir rahmanir rahim wa man ja'atuhu aqrabun mutumin da kunama ta zo masa yana sallah ta zo masa ba tana tafiyar ta ba ka gane in tana tafiyar ta ba alwarka da ita sai ka gama sallar ka zai ka neme ta amma in ta zo maka gadangadan za ta cutar da kai au hayyatu au ja'atu hayyatu ko maciziya ta zo masa ba tana tafiyar ta ba fa qatalaha sai ya kashe ta yana sallar wala shay'a alaihi ba komai a gare shi illa an ya tsula fi'iluhu sai dai in aikinsa ya yi tsawo ya daɗe yana yi kafin ya kashe au ya sadbira alƙiblata ko kuma ya juya wa alƙibla baya da ya doke ta sai ta yi tsalle ta koma bayansa kaga dole ya juya to wannan kam fa innahu yaqda'u yana yanke wannan sallar in ya gama kashe macijiya in ya zo sai ya sake sabuwar sallar wa man shakka wanda yayi kokonto hal huwa fil wutri shin shi yana cikin raka'ar wuturi ne ta ƙarshe? auci saniyati shafa'i ko yana cikin raka'a ta biyu shafa'i yana kokonta wannan raka'ar da yake wuturi ce ko raka'a ta biyu shafa'i ne to ja'alaha saniyata shafa'i ya sanya ta ta zamanto raka'a ta biyu shafa'i idan yayi tahiya yayi sallama wa sajada ba'da salam yayi sujjada bayan sallama sun ma'autara sannan ya yi wutar ina fata an gani to haka nan idan yana shakku a cikin wannan raka'ar halhuwa fi ula ya yi shafi'i au fi saniyati shafi'i ja'alaha ula ya yi shafi'i ka gane ai dama wannan an san shi ai a kowace sallah kana shakku a cikin adadin raka'o'i to fa innahu yabni alal aqalli ai yana gini ne akan mafi kankanta daya da biyu wanne ne mafi kankanta daya to sai ya sanya ta daya ce sai ya kawo ta biyu in yayi sallama ya yi ba'adi sannan ya tashi ya kawo wutiri to nan shakkun ba a cikin shafa'i na farkon shafa'i ko na biyu shafa'i ba ne a'a kwata-kwata ma a sallar yana shakku wacce ce shafa'i daban ai wutiri daban yana shakku wannan ta biyu shafa'i ce ko kuma wutiri ce to ya ɗauke ta a ta biyu shafa'i idan ya yi ta hiya ya yi sallama sai su jada ba'adi sun ma'autara sannan ya tashi ya yi wutiri wa man ta kallama bai na shafi'i wal wutiri wanda ya yi zance tsakanin shafa'i da wutiri ya yi shafa'i raka'a biyu ya yi sallama kafin ya tashi ya kawo wutiri kuma sai ya yi magana da wani tahiyar da mantuwa fala shi a alaihi ba komai a gare shi wa in kana amida in ya kasance da gangan ne kuriha an ki abin da ya yi makaruhi wala shi alaihi amma ba komai gare shi tunda ba a cikin sallah ba amma ba a san a yanke tsakanin shafa'i da wuturi da magana ana sadar da sallolin ne amma da sallama aka sallame shafa'in sannan a tashi a kawo wuturin saboda asar ɗin da aka samu daga abdullahi dan umar a cikin muwadda abdullahi dan umar in yayi shafa'i in aka zo ko sallama aka yi masa baya amsa sai ya tashi ya kawo wuturin in yayi sallama sannan sai ce wa alaikum salam to saboda haka ya zama makaruhi ne yin magana tsakanin shafa'i da wuturi wal masubuku kaga shi masubuki to alhamdulillah mu kwana anan saboda zai shiga sabuwar mas'ala sai ne shimawi ya zo to da zo ba izziya fa shafi na nawa shafi na nawa da shida wala ya juzu baya halatta an yi azana a yi kiran sallah li salatin ga wata sallah mina salawatil khamsi daga sallolin nan guda biyar hatta jumu'a har sallar jumu'a bai halatta a yi mata kira ba kabla wakati haka kafin shigar lokacinta na mukuta har juma'a illa salatar subhi sai sallar asuba ita kadai fa inna ka san cewa shi asuba yustahabbu ana so an yu'azzana ay kiran sallah laha gare ta fi sudusul akid a cikin sudusi na karshe min al-layl na dare daga karfe 3 zuwa karfe 4 an so ayi kiran sallah قبل طلوع الفجر كافو هدوار الفجر نعم ثم يؤذن لها ثانيا sannan a yi kiran sallah gare ta na biyu inda da kunin wakati yayin shigar lokaci don alfijir din ya hudu ita kadai ce ta samu kiran sallah biyu daya a cikin lokaci daya kuma kafin shigar lokacin hatta juma'a da ake mata kira biyu ka gane ai to na farkon shi ma a cikin mukutari ake ba a yin sai lokacin ta yayi sannan na biyun dama lokacin hudu ba ne ina fata an gane shi ya sace maka hattar jumu'ati kaga yace hatta kuma ce jumu'ati saboda hatta tana shiga sura tana shiga fi'ili in ta shiga fi'ili mubari'i sai ta masa fata hatta yarji'a ilaina musa ka gane ai in ta shiga suna kuma sai ta masa kisra hatta madla'il fajr ka gane ai to shi yasa aka ce hatal jumu'at ita harafi ta tana shiga suna tana shiga shi ba kamar irin su an da anna da lam da lam an tana shiga fi'ili ne anna kuma tana shiga suna an ya kuna asa an ya kuna fa asa an ya kuna min al muflihina an ya kuna anna kuma sai sai ta shiga suna ita kuma anna allaha annan nasa annal ma'a ka gane ai yawwa anna tana shiga suna sai ta masa fata'a an kuma tana shiga fi'ili mudari'i ne shi ma sai ta masa fata'a ka gane ai lam da lam duk fi'ili mudari'i suke shiga ka gane ai yawwa haka nan kad ita ma fi'ili take shiga haka nan saufa fi'ili take shiga saufa yi uɗika to amma hatta ita duka biyun tana shiga sai dai bambanci in ta shiga suna sai ta masa kisra tana cikin huruful jarri in an danganta ta ga suna tana cikin hurubin nasabi in an danganta ta ga fi'ili mudari kaga hatta yarji'a yarji'u ne ai wa ilaihi yarji'u al-amr kulluhu fa abudu wa tawakkal alayh amma da hatta ta shiga sai muka ga an ce hatta yarji'a ilaina Musa in ta shiga suna sai ta masa kisra hatta madlai madlai al-madla'u ne ai tunda yana karban alif da lam kuma yana karban tanwin madla'un ko madla'in ko madla'an duk alama ne na suna tanwini fi'ili baya faduwar wasali alibu da lamun alama ne na suna fi'ili ba luwansa da ma'arifa da inda kaga alibu da lamun suna ne da inda kaga faduwar wasali a ƙarshen a ƙarshen kalma biyu ko rufu a ko fata ko kisra suna ne saboda haka hatta an ta shiga suna sai ta bar kisra sai ta ce maka hatta jumu'ati har juma'a ba a mata kiran sallah ƙaula waƙatiha illa salatar subuhi sai sallar asuba fa inna yustahabbu laha domin an so ga ita juma'a asuba an yu'azzana laha kaga yu'azzanu ay fi'li ne ne mudari'i yu'azzanu sai an ta mai da shi yu'azzana an yu'azzana saboda an a yi kiran sallah laha ga asuba fi sudusul akiri min al-layl a cikin sudusi na ƙarshe min al-layl na dare qabl duru al-fajr kafin hudu al-fajr thumma yu'azzana an yi adafi da summa sai aka ce yu'azzana summa an yu'azzana kuma laha saniyan na biyu inda da kulul lokaci a lokacin shigar lokaci to wa yustahabu lil munfaridi ana so ga makaɗaici idza kana musafira ya zama matafiyi ne a daji ko makiyayi ne a daji ko manomi ne wai ba sai musafiran kaɗai ba saboda hadisin ma da zai a kawo ba akan matafiyi ya faru ba akan makiyayi ne amma sai ya ce maka musafira tunda shi ma a daji yake to yana an so ga mutumin da yake daji ko matafiyi ko maciyayi ko manomi a daji an yi azina ya yi kiran sallah kafin ya yi ikama ya yi sallah ko da shi kadai li hadisi abi sa'id saboda hadisi abu sa'id al-khudri malam bai kashi ba saboda shaharar hadisin amma an ka duba ƙasa da hatimin sudura ta biyu da ya yi baka ya ce da hadisi abi sa'idin ya kawo hadisin ai al-khudri ya ce faƙad ruwiya annu haƙiƙa an rawaito daga abu sa'idin anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama qala lahu annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa abu sa'idin al-khudri yace inni araka tuhibbul ganama wal badiyata ya kai abu sa'idin ni ina ganin ka kana son tumakai da kuma zama a ƙauye ko daji badiya ka san ko tumakai yanzu kai yawa ba za ka zauna a gari ba kullum sai dai ka wuna a daji wataƙila rana ma ba za ta ganka a gari ba ka yi asibanci ka fita kafin ka dawo rana ta faɗi ka ga su a zahar da la'asar duk a daji za a yi su kenan to tun da kana son alganama tumakai bai ma ce kana son kiwon tumakai ba kana son tumakai dole ka zauna kenan a daji walbadiya da kuma ƙauye to fa iza kun tafi ganamika yayin da ka kasance a cikin tumakan naka a wajen kiwo au badiya tika ko kuma ƙauyen naka daji kenan to fa azinta bi sala kai kiran sallah farfa a sautaka kuma ka ɗaga muryar ka bin nida'i da yin kiran don karkace a to tunda ni kaɗai ne da wani yi ƙasa ƙasa mana tun da ba wani zan kira ya zo ni sallah ba ni kaɗai ne su tuma kai ba sallah suke bi balatana ka kira su zo ku yi sallah duk da haka maza Allah ce farfa a sauta ka bin nida ka ɗaga muryar ka da yin kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un ba wani abu da zai ji miƙuwar muryar mai kiran sallah aljani ne ko ɗan adam kai wala shay'un ko ma ne ko ƙwaro ne ko namun daji ne ko tumakai da kake kiwon ne ba abin da zai ji muryar mai kiran sallah illa shahida lahu sai yayi masa shaida yau mai kiyamata na tashi ali kaga kalin daraja ne tun da ka ce ashhadu an la ilaha illallah to a ranar lahir za a ce eh mun shaida wannan musulmi ne mun je na faɗin la ilaha illallah an ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah duk inda nisan duk inda muryar ka ta kai sai nisa to duk halittar da ta ji za ta maka shaida ran tashi alkiyama wannan shine karshen hadisi na shari'a ce maka wa hikimatu fi hadhihi shahada hikima a cikin wannan shaida da aka ce za a masa shaida ma annahu tare da cewa shi lamarin yanda yake ai kiran sallar nasa ya kau inda alimul gaibi wa shahada ai yana abkuwa ga wajen ubangiji masanin boye da abin da yake sarari ai Allah ya sani ko a shaida ko ba a shaida ba Allah ya sani in kai musulmi ne ma ya sani in kai ba musulmi ne ma ya sani to hikima cikin wannan shaida izharu shaharun li shuhud yawm al-qiyamah ana sanarwa ko isharun lil mashhudi sanarwa ne ga wanda za a yi wa shaida yawm al-qiyamah ana al-qiyama za a masa shaida bil fadli da mutum ne mai falala ta daraja wa uluwi darajati da kuma ɗaukakar daraja shi ne hikimar yi masa shaida ana tashi alkiyama to alhamdulillah sai mai risala ne a shimawun da ya zo ba to mi tun ba mi nisa ba barka da wato arama gida lafiya ya almajina kace ne kila sallah hesi ne jiya jiya baka zo ba kenan jiya baka zo ba to bacci kai wannan matsalar mun yi ta jiya to ina ne malam bashari na'am to ina ne za mu tashi wa in qasadal lazzata idan mai alwala yayi nufin jin daɗi wa wajadaha kuma ya samu jin daɗin fa'alai ludu wajibi ne ya sake alwala ta gane ai yana maka maganan wa billan mini? yawwa ai ka sako ƙasa wa billamsi alwala tana warwarewa billamsi da yin shafa ta sha'awa wa huwa ala arba'ati a ƙasami shi ma sai mun yi rabe-rabensa shi ma shafa na jin daɗi na sha'awa ya rabu bisa rabe-rabe guda hudu na farkon shi ne in ƙasa da lazzata in ya yi nufin jin daɗi a bai ba mun ce wa bi masu zakari ba ai wa yanta ƙidul wudu bi masu zakari to wannan ma'adafi ne wa bi lamsi din ai وينتقد الوضوء باللمس أي بلمس المرأة shi ma ɗaya ne daga cikin asbabul ahadas ai mun gama hadasi muna cikin asbabul ahadas ko ina shafar mace yana sabubbanta fitar mazi shafe sai ne na sha'awa baya zama dalilin fitar mazi in yayi kazi ma har mani to saboda haka shi ma asbabul ahadas daga cikin asbabul ahadasi alwala tana warwarewa billamsu da shafe feniya ta sha'awa wa huwa ala arba'ati aqsam shi ko wannan shafan ba kowace shafa ta take karya alwala ba shafar ya rabu kashi hudu na farko in kasa da lazzata in yayi nufin jin daɗi lokacin da zai shafar ya shafa da niyyar ya ji daɗi wa wajadaha kuma ya ji daɗin fa alaihi wudu wajibi ne a gare shi ya sake alwala sai kenan na biyu wa in wajada in ya samu ji ai wajadan lazzata wa in wajada in ya samu jin dadin walan ya kasida amma bai nufe ta ba shafar da yayi ba da nufin ya ji dadi yayi ba sai kuma sai shokin dinsa ya ji dadi to fa alaihi wudu wajibi ya saki alwala dan ya kare alwala kaga samu jin dadin kadai ko ba niyya yana kare alwala wa in kasada in yayi niyyar jin dadi lokacin da zai shafar amma kuma da ya yi shafar walen da jina bai samu jin daɗin ba sai ji kamar ya shafi bayan kunkuru falai hudu wajibi ne ya sake alwala nan kuma niyya ce ta kalamar alwala mun samu nawa so ukun farko a cikin hudu duk suna kare alwala niyyar jin daɗi da samun jin daɗin in sun haɗu sannan samun jin daɗin ko ba niyya yana karya alwala niyyar jin daɗin ko ba a ji daɗin ba shi ma yana karya alwala na'am to na hudu shine wa illam yaqsidil lazzata na'am idan bai yi nufin jin daɗi ba na'am kuma da ya shafa alwalai na jida bai samu jin daɗin ba na'am to fala wudu alai babu sake alwala a kansa alwalarsa tana nan wannan shine rabe-rabe na shafar mace na'am wala ya taƙi wudu alwala baya warwarewa na'am bi masu duburin dan an shafi dubura na'am mutum ya shafi duburarsa na'am ba komai alwalarsa tana nan na'am wala unsoli wala ƴaƴan marena na'am dan ya shafi marenansa al- al- alwalansa yana nan na'am ba wai in matarsa ta shafa masa ba a shi dai in ya shafa na'am wala bi masu farji sagiratin haka nan alwala ba ta warwarewa dan shafan farjin karamar yarinya ta yi fitsari ko kashi don ka mata tsarki na'am wa- wannan baya kare alwala na'am ita ce wanda mai risala kita maka allafi la tushtaha na'am wacce ba a sha'awarta saboda ƙuruciyarta wannan yi mata tsarki baya kare alwala na'am wala ƙai'in wala amai na'am don kayi amai baya kare alwala to alhamdulillah sai mu raba shi ko ne Mhm. Eh. Eh. Eh. zai rama raka'a biyu, inda su suka tsere mata ko kwa ya zai rama kake nufi eh duka zai yi karatu a bayyana amma zai yi zama tsakanin rakawai biyu ita ake cewa ummul julus akwai ummul buduri akwai ummul janahaini akwai ummul julus ita wannan ita ce ummul julus ai malam madi ya turo mana kai muna sane to har har kalan da aka yi alhamdulillah ya ya shi alan guro aka samu uniform ba hula ai ai da sai ya sa da babban riga ai Yau, akwai sauka azuma na ɗalibai goma har da har da area commander eh shi ma ya sauka a ɗalibinsa da shi yake tsorawar karatu ya yi sauka na nan gari da ina kawo mutane da ke shi ba eh kai to ba ba ka tsine ba oh yau aboki alhaji dan ne ba ka tsine to yanzu ina za mu tashi risala risala ina za a tashi sun mai akuzul ma'a yawwa muna maganar alwala da siffar yadda ake yin ta sun mai akuzul ma'a sannan idan mutum ya gama shakalwa da facewa ya akuzul ma'a sai ya ɗebo ruwa in sha'a in ya so biya dahi da hannayensa biyu jami'an gaba ɗaya tunda ana maganar ƙwarya ne ka gane in buta ne ba zancen hannu biyu gaba ɗaya dole ɗaya ya tsiyaya wa ɗaya to idan ƙwarya ne ko mai buɗaɗɗen baki za ka kamfato ruwa da hannayenka biyu gaba ɗaya wa in sha in kuma ya ga dama ya akudul ma'a ya riko ruwan da ya yumna da hannunsa na daman idan ya ɗebo shi fa ya ja'aluhu sai ya sanya shi fi ya zai cikin hannayensa guda biyu jami'an baki ɗaya ko ya ɗebo da duka biyun ko in ya ɗebo da ɗayan sai ya haɗa shi da ɗaya hannun kuma yankuluhu sannan sai ya cirar da ruwan ila wajihi zuwa ga fuskarsa fa yufriguhu sai ya zuba shi alaihi a fuskar gafilan yana mai wankewa lahu ga fuskan biyadahi da hannayensa guda biyu hannu ɗaya baya wanke fuska na sha faɗar wannan akwai zaun da haka yana alwala da hannu ɗaya yana- yana wanke fuska in dai ba hannun naka na hagun a a yanke yake ba to ka sa hannayenka guda biyu shine maganin barin lum'a a fuska muddin da hannu ɗaya ka dogara wajen wanke fuska wata ran a nan sai ka bar lum'a na sha ganin mai alwala da hannu ɗaya ne haka nan ɗin za ka ga fari ta ruwa bai taɓa ba to mai risala ya gaya maka ka gane ai gasilan lahu biyadaihi yana mai wanke fuskar da ce maka biye biyi ba a can sai da ya maka taukidi ma in sha'a biyadaihi kuma yake jami'an jami'a yana cikin taukidi a jama'u aka tau abu sa'u fakaze da mala'ikatu aka ce kullu humu kuma ajma'u na ga kullu ga ajma'u duka ah, abubuwan da ake taukidi ne min a'ala jabhati zai faro daga saman fuskarsa ita ce goshi zai faro daga saman fuskarsa goshi wa hadduhu iyakar inda ake wankowa a fuska manabitu sha'ari ra'asihi matsalar gashin kansa shine goshi mai ziyarta maka almu'tadi wanda aka saba al'ada tun daga goshinsa inda gashi ya tsaya daga nan zai wanko ila ɗarafi zaƙani har zuwa gefen muƙamuƙinsa wannan ƙashin wanda haƙola suke jiki shi ne muƙamuƙi to gefe ba sai ka zo nan ba dan nan ai haɓa ne iya zaƙani nan wa daura wajihi da kuma kewayen fuskarsa kullahu dukkansa min haddi azmayin lihiyaihi daga iyakar ƙasusuwan sajensa guda biyu lihiyaihi yana nufin saje guda biyu ila su dugaihi har zuwa gefen kunnansa nan shi ne sudigi duka yana cikin wanke fuska wa yumiru yadaihi yana tafiyar da hannayensa guda biyu alama gara abu sa abin da ya kogontu min zahiri a jifani daga mabayyanin kuban idanuwansa guda biyu alamu ido shine aljafulu guda biyu ko jami a jifani wa asarir da fati da kuma tattare tattalen nan na goshinsa in akwai fata mai tattaruwa ita ma ya cuccuɗa ta domin duka tana cikin fuska in ya bar luma a gurin bayi da alwala amma ta ta marinihi da abin da yake ƙarƙashin kalan hancinsa nan kenan ya tabbatar ya cuccuɗa a wanke fuska min zahir an fi daga mabayyanin hancinsa to ya gasilu wajahu haka za yana wanke fuskansa haka nan yadda ya siffanta maka salasan har sau uku yankulul ma yana ciro ruwa ilai zuwa ga fuska da na biyu da na uku kamar yadda ya a na farkon wa yuhariku lihiyatau yana mummotsa gemunsa fi gasili wajihi cikin wanke fuskarsa yana motsa shi duka faihi da tafuffukansa guda biyu liyu dakila hal ma'u domin ruwa ya shige ta ita gemu lidafi ishari domin tun kuɗe gashi lima yulaƙi ga abin da gashi yake gamuwa da shi min alma'i na ruwa ka tun kuɗa shi ya shiga cikin gemu wale za alayhi takayyilu amma tsantsefe gashin gemu mai duhu baya wajaba a gare shi tulu duyi a cikin alwala fi qawli malikin cikin fannin imam malik shi kadai su sauran suka ce komin duhun gemu sai an tsantsefe shi ruwa ya latsa shi har fata da muke karɓar shi a'a ku duba mana ai akwai ruwa ingantacciya da aka rawaito manzon Allah ya yi alwala wanki ɗaiɗai ko shi da wani sai kafa hujja in kuwa har ya inganta manzon Allah ya yi alwala wanki ɗaiɗai kai ka san ruwa tafi ɗaya ko tafi biyu ba zai wanke fuskar manzon Allah har ya jiƙa gemunsa da sajensa har ya latsa ya wanke fata da take ƙarƙashin gashin ba. tunda an gaya wani asira walihiyatuhu kassan wa sadru muwassa'u ai gemunsa cikakke ne yana cikakken gemu da saje ruwa tafi ɗaya zai wanke fatar fuska har da gemu ya jiƙa har fata da take ƙarƙashinsa aka ce ba zai yiwu ba to in kuwa haka ne tsatsafe gemu da ya zama wajibi ba a cikin alwala fi ƙauli maliki a cikin fal imam malik idan mai duhu ne wa yujri alaiha yadayhi yana tafiyar da hannayensa ne kawai alaiha a kan gemu ila akir ya har zuwa ƙarshen tsawonta idan ka zuba iya fatar da take fuska ita kawai ya zama wajibi ka wanke inda gemu da gashin baki da sabe yake mai duhu kawai ka sa hannunka ka gudanar da shi kamar shafa shikenan wajibi ya ƙare to alhamdulillah mun gama fuska sauran hannun dama da hagu na'am Allah ta ba da za su yi akalla hudu malam za ka bi abuwan eh eh akwai na yan musabaka ne to gobe ne ko yau nawa ga wata ne an ce shida ga wata yau biyar shida ga wata zai to to to lalle gobe ne gobe ne inda yau biyar ne gobe ne na musabaka ne na musabaka alqur'ani wanda malam hasan liwawun fadan nan yake jagoranta shi ne za su ta taba gobe za su ba da ja'iza da kyaututtuka ga waɗanda suka gayyata dama yanzu ne alayyar yayin da wai mai akwai wani sakama da suke yi shekara amma gobe da ke maka wannan ɗin ya ko kuma gobe Allah ya kuma da mutu wajen zai ga maka da yi. Allah sun fi ko dai ke mun
ta ga ba da galibin ya bade shi ne logon su ja'izatu imarati bade lil qur'anil karim bade amratu huwa lil qur'an awad assalamu alaikum wannan tura masa mai kwamitin musabakar karatun alkur'ani karkashin jagorancin mai martaba sarkin bada alhaji abubakar umar suleiman tana gayyatar ka zuwa wajen bikin rufe gasar karatun alkur'ani tare da ba da kyaututtuka da karramawa ga wasu dattawa guda bakwai insha Allah ko ne da misalin karfe goma na safe a kofar fadan mai martaba alhaji Allah ba da ikon alarsa amin Hassan Muhammad Mahadi coordinator na na musabaka ai ka san shi Ismail Hassan mal ina ta kina ta masa menene akwai ne yake okla to okala bi ce Ismail Hassan okla na'am ni ma shi ya tulo mun dan na'am ba duk zan tura ma sai tura masa shikenan magana ta tsare daga tambaya ba eh da tsarin mun ta ba ne kira ne ga maka to yake kuma bincika a biya a ruwa eh shi bai san kan abun da yake Allah ta mana na'am a jafani
ku ban idansa kube ba ba kwabbai ba kube Eh, ramin idansa ya tafiyar da hannunsa ala a jifani a alamukan idansa na'am
to ina ne hashetul adawi barka da sa wala abakar shafi mana shafi na tamanin da duka ɗaya ne kube ba kube ɗin gidan takwabi ne a wannan fata wannan gashi shi ne magitai wannan gira wannan magitai wannan gashi ne saboda jibtawa ko kuma jibtawa kamar magitai ne sai suka cewa magitai yawa ina ne shafi na 83 a dawi shafi na 83 to ina ne wannan ma ya jibu itiƙaduhu yana daga abin da yadda da shi shine itiƙadi yadda a zuci yake wajaba ga musulmi annallah subhanahu wa ta'ala cewa Allah maɗaukakin sarki ƙad khalaqal jannata haƙiƙa ya halicci aljanna fa a'addaha sai ya tanade ta ai hayyaha yayi tattalinta wa yassaraha ya sawwake ta dara kuludin gida ne na dawwama ai manzila kuludin manzil da daru duba abu ɗaya ba masauki ne na dawwama ai wasu kirarin da tabbata tabbatar kuma mu'abbatin abin tuturtawa tutur har abada li auliya'ihi ga masoyansa muminai auliya'u jam'u waliyin jam'i na wali ala inna auliya allahi الأولياء جمع ولي والمراد بهم هنا المؤمنون abin da ake nufi da su a nan muminai ba wasu masu keɓantaccen matsayi irin su irin da arifai suke musu ta'arifi autadu afradu a gawasu kunuzi mafatihul kunuzi gausu ka gane ai ba wannan ake nufi ba ana nufin almuminuna tunda da Allah ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kamar ce Allah su waye su auliya Allah sai ce allazina amanu wa kanu yattaquna kike na magana ta kare to abinda ake nufi da su anan karka je wakiyan tarifin arifai abinda ake nufi almu'minuna wa laysa almuradu bihim naka bihi ne ko bihim akwai mi'ara to shi kenan walaisa muradu bihim abin da ake nufi da su ba bai zamanto man bi sifatun za'ida waɗanda a cikinsa akwai wata sifa da ta ƙaru ba eh eh to shi ne nake tambayar ka ai akwai ha babba tsakanin ba da mi'aran eh kara ne bihim ne walaisa muradu bihim inda hakuri ne ma sai sai mu ce bihi ko to mi'ara ce wato an samu sabakul kalami ne shi ta mi'aran tun da akwai sarari kamar da ita ha babban a gaba sai kai sabuwar mi'ara an kuma ka riga kayan da za ka gane shi kenan walaisa muradu bihim ai jami ne al'auliya wa aka ce almuminuna to abin da ake nufi da su ba wani wali da yake da wata sifa da ta karu alal imani akan imani ba bittifaƙin shuki da irin ittifaƙin shehunai yana nufin arifai sufaye wasu baka a shiyu a'a a bisa lafazi na asali na luga in an ce wali ana nufin mumini masoyin Allah ko ba wata sifa da ta ƙaru a kan imani ya samu wani matsayi daban ba ya dullu alaihi ƙauluhu ko abin da yake nuni akan wannan magana shine faɗin mai risala a baya ba'du a baya da yace wa kalakan nara ai ya faɗa ya halittu wuta fa a'addaha dara khuludin liman kafara bihi sai ya tanade ta gida ne na dawwama ga duk wanda ya kafirce masa to haka nan sai ya halitta aljanna ita ma fa a'addaha dara khuludin li awliya'ihi qala ibn al-qushairi imam qushairi ya ce la ya alamu mahalluhuma ba wanda ya san mazaunin wuta da aljanna illallah ta'ala sai Allah ta'ala amma dai an san aljanna a sama take wuta a ƙasa take amma a ina suke tunda ba wanda ya je ya gano ba wanda ya san mahalli illallah ta'ala in ka ce ai manzo Allah ya yi sarai da mi'raji to ai yanda aka nuna masa aljanna haka aka nuna masa wutar eh yawwa ba wai kasa aka dawo ba eh tunda Allah ya gaya mana akwai wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum illiyun ai daga sama ne kuma aka ce kitabun marqum kuma akwai da aka ce asfala safi thumma thumma radadnahu asfala safilina kaga anan mai kawai yake maka waccan al'uliya wannan astufula to amma wa ya san haƙiƙani inda wajen su yake ba wanda ya sani illallah ta'ala alhamdulillah sai ne askar shafi na nawa askari dari biyu da talatin da nawa da hudu ko da biyar wallahi shi ne sun ki zuwa na yi na bangar na mai mata haso duba ya shiga ya yi ya rubuta ya turo min ba ɗaukowa ya daga wani goma shi ya sa ba za su yi kuma bayanan su ne suka fi muhimmanci fasulun rabewa in sha Allah al'ilawu abinda ake ce masa ila'i ko kuma muli ai mun san lillazina yuluna min nisa'ihim ko daga yuluna aka samu ila'u asalin kalmar ko duka na ila'u lantsuwa to amma a shar'iyyu illa shari'a ne ba na luga ba aka ce maka al'ila'u shar'iyyu ila'i ko muli na shari'a wanda musulunci ya yadda da shi halifun ko halifun halifun yin rantsuwa ne biyaminin da wata rantsuwa yalzamu da yake lazamtar wanda ya rantsuwan bilhinsi da yin kafara hukuman ga hukunci rantsuwar da in an karya ta ana yin kafara irinta ba rantsuwar da babu kafara ba to yayi irin wannan rantsuwar ala tarki waɗi zaujati abu sabarin takun matarsa ziyadatan ala arba'ati ashhurin ƙari akan watanni hudu to ya zama ila'i inda kai wata hudu ba ko iya wata hudu ya tsaya bai ƙetara ba bai zama ila'i ba musulunci ya baka dama in ta maka laifi ka ƙaurace shimfiɗar ta tsawon wata hudu lillazi na kaga ba alal lazina ba ala ai wajibi ne ya ai na maka halacci shi yasa aka kawo lamu lillazi na yuluna min nisa'ihim ya halatta ga waɗanda suka yi ila'i ga matayensu ka rabu su arba'ata ashurin su saurara watanni hudu ba tare da sun taki matayensu shari'a ta baka dama in ta maka laifi da har ya kai kai mata ila'i ka ƙaura cewa shimfiɗarta ko da tana da kishiyoyi wata hudu baka take ta ba wannan baka yi laifi ba a wajen Allah kana da wannan damar to in ya wuce wata hudu ko da kwana ɗaya ne to ya zama ila'i ka wuce damar da Allah ya baka ka ƙetare iyakar Allah shi yasa a gaba ma Allah ya kawo wata kalma da take nuna asalin wancan abin laifi ne dan ya ce fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim in suka komo to Allah mai gafara ne me ake gafartawa laifi in ka ƙara akan wata hudu kayi laifi ka wuce ƙa'ida da Allah ya baka to idan ya yi rantsuwa shi kuma ya ce ya rantse da Allah ba zai take ta ba sai bayan wata biyar kaga ya wuce arba'ata ashhurin to anan ya zama ila'i falaha murafa'atu tana da damar da za ta ɗaukaka ƙara ta kai shi wajen alƙali in malama ce to Allah shiga mata malam na ji malamai sun ce wata hudu Allah ya bashi shi kuma ya rantsa ya ce ba zai take ni ba wata biyar ta kai kara wajen alkali liyu ajjala domin a yanke masa lokaci ba na gaggawa bane ba ainun bane a hamza ne akan wau na ajali lokaci liyu ajjala tamama arba'ata ashhuri domin a yanke masa lokaci cikar watanni hudu ba ruwan shari'a da wata ɗaya da ka kara in wata hudu ya cika munzul halifi tun lokacin da ya rantsuwar ba munzu murafa'ata ba ba irin na gaiba ba ranar da ta kawo kala ko da ya kai shekara nawa a ranar ake yanke mata shekara hudu a wannan munzul halifi tun daga ranar da ya rantse ba zai take ta ba wata biyar din to sai a ɗauko lissafi yanzu wata nawa aka yi nace Allah shiga wata bala yanzu an yi wata biyu to wata biyun ki yana nan sai a ce to nan da wata biyu masu zuwa ran kaza idan bai take ki ba ki dawo fa in fa'a in ya komo shine fa in fa'u san ai jami ne saboda lillazina yuluna to nan tun da shi kadai ne ta kawo kalarsa fa in fa'a idan ya komo ya take ta kafin gota wani wata hudu to aurensa yana nan wa illa in wata hudu ya cika bai take ta ba to duk da haka lallal zamu talaqul saki bai lagamce shi ba tukun. Dama alƙali zai ce ki je in wata hudu ya cika bai take ki ba ki dawo. In wata hudu ya cika in ta dawo ta ce Allah shiga wata walan har yanzu ba abin da ya gudana tsakaninmu. To bal saki dai bai saku ba. Yuqifuhu alƙali zai tsayar da shi a gaban kotu. Li ya'murahu domin ya umurce shi bil fai'ati da komawan. Shine fa'in fa'un da fai'a. ya koma fa ya taki matarsa a yau au ko kuma in dai ba larura ta jinin al'ada ba in bai take ta a yau ba gobe in ta dawo a dalaki a sake ta a kotu za a gaya masa ko dai ka koma mata wata ɗaya da ka ƙala ka zai kai kafaratul yamin ai ya ta wata biyar in ya take ta ba zai kafara shi kuma ya ta shi fa ba zai kafara aka ce ita kuma shari'a wata hudu ta baka ko ka rasa mata ka kubuta daga kafara ko ka yi kafara matarka ta dawo a cikin biyu dole ka yi guda ɗaya alƙali ne ya amura hu zai umarce shi bil fai'ati awi talaq za a gaya masa kuma a bayyane ko ka koma mata ka take ta ko kuma in ta dawo gobe za a sake ta amma fa iliktaratu in ta zaɓi sake eh shi ma aka dawo goben ba wai daga an da alƙali zai ɗauki takarda ba to kai ke yanzu damar da Allah ya bashi ta ƙare yanzu lamarin yana halin ki za ki haƙura ki ƙara masa wata ɗayan tunda ya ce shi ba zai ka fara ba ko kuma ke kina buƙatar sakin to a nan sai abin da ta zaɓa shi ya sa a risala ta maka insha'at ka gane can yace insha'at in taso nan kuma iniktaratu ai iniktarati dalaka idan ta zaɓi saki to alƙali ba yadda ka iya ba zancen sulhu haƙƙinta ne in ta ce ta gaji ta ba za ta iya ba a sake ta alƙali ya rubuta mata takarda fa in aba idan ta zaɓi saki shi kuma ya ƙi ya ce shi ba zai saki matarsa ba to ɗallaka alai alƙali ya yi masa saki ɗalƙatar raji'iyya amma fa saki na kome karka mata saki uku kai alƙali a to shi ke ko ma me ya dai guda ɗaya ne za ka yi shi da raji'iyya in ma ya yi biyu shi ya sani yau shi ne ya fi kyau wata ta saki uku tun da damarsa an bashi ya yi watsi da ita fa in fa'a ka gane ai idan ya komo idan ya komo ya taki matar ba da irtija'iya bayan an dawo da ita a tsayuwar farko wata hudun ya cika aka zo kotu aka ce in baka take ta ba gobe za mu ba ta takarda a daren sai ya koma ya take ta to aurensa ya tabbata aurensa yana nan wa illa in kuwa bai koma mata ba har washe gari aka dawo kotu to fa in fa in ya dawo ya nemi kome ya mai da ita a kotun aka koma ba da irtiya bayan ya yi kome ka gane abin da yake nufi ya ƙi ya yi fai'i a kotu alƙali ya ba ta takarda ba an ta ɗalƙatar raja'iya ba ai yana damar yin kome to idan ya komo ya ce a dawo masa da matarsa fa'in fa'a idan ya komo ya taki matarsa ba da iltija'iya bayan kome wancan aure dai ya saku ya tabbata wancan saki to sai da idda ta kusa ƙara ya ce kai ga ai galafa ya yi kome ya je ya nemi kome ta dawo to da ya yi koman idda bai ƙare ba sai ya dawo ya take ta ba da irtija'iha bayan ya yi komanta to aulanta yana nan wa illa inda ya dawo da ita ma ya ci gaba da rike ta shi fa ya lanza sai ya cika watannin nan ya je an sake ta a kotun ya yi kome ta dawo kuma bai take ta ba to fa lissafi yana tafiya fa wancan sakin na kotu in baka take ta ba yana tafiya ba ruwan shari'a da komanka in dai baka take ta ba to ba na ta ne santa bilki za a iddati idan idarta ya ƙare ai kasa wani zai iya wayo tun da auren ya mutu shi ya ce ba zai kafara ba ya ga idda an samu wata ɗaya ya je ya mai da ita da aka dawo gidansa kuma sai ya ƙi takunta yana jira sai watannin nan da ya ɗiba sun cika dan kar ya kafara to in fa iddanta ya ƙare daga sakin kotu ko tana gidanka baka take ta ba to ba na ta ne santa ba matarsa ba ce bin ƙiza iddati idan idda ta ƙare. Wa fi tarikin waɗai cikin mutumin da ya bar waɗai biraran don cutarwa kawai. Ba laifin tsaye ba na zaune, ba laifin fali ba na baki ba kamar komai ba. Haka kawai ya ƙaunace shimfiɗar matarsa ya daina takunta. Kawai biraran don cutarwa. to riwaya ta ni an yi riwaya guda biyu in ta kai ƙara kotu. Bita ajilihi da yanke masa lokaci munzul murafa'ati amma daga ranar da ta kai kara ba munzul halifi ba shi wannan ai bai rantsuwa ba kawai kaulace mata yi ba wani magana ba komai shi wancan ai yayi rantsuwa to shi ake daukar lissafi daga ranar da ya rantsi shi ko wannan ba abin da yace kawai ya daina kusantar iyalinsa har ta gaji ta kawo kara to ita daga ranar da ta zo kotu alƙali zai yanke masa lokaci irin wancan shi ba na wata hudu amma fa akwai ruwaya ta ita ce ruwaya ta farko a yanke masa lokaci irin na mai ila'i amma daga ranar da ta kai kara na biyu kuma wa amrihi da umarninsa bil furqati da raguwa kawai alƙali ce kawai in ba za ka koma mata yau ba kaga shine sabani wancan an ce a yanke masa lokaci kaga nan gaba sai yi wata hudu to a baya ka san watannin da aka yi wannan kauli na karshe ya shi ko ka koma mata a yau in ba ta jinin al'ada ko kuma gobe aka dawo kotu baka take ta ba za mu ba ta takarda yau ai wannan ya fi gargadi inda in ba haka ba sai ta gaba da cutar da ita alhamdulillah na'am shi kenan aure yana nan e babu ai ya cika wata biyar din ita rantsuwa kawai in an karya ta ne kafara take wajaba tunda bai karya rantsuwarsa ba ya ce wata biyar kuma ya yi wata biyar din to me dalilin kafara babu in ta yadda ta kara masa wata ɗayan ta san laifinta za ka ce ai ruwa ba ya tsami banza me ya jawo har ya mata wannan wannan na ƙasa a ce maka biraran don cutarwa wasu ai ba cutarwa ba ne yawa horo ne amma sai ya wuce iyakar da Allah ya bashi ka san laifin ta ai tun da kaga ta yadda akwai akwai abin da take to amma shi alƙali ba wani wasa da tambaya me dalili a wannan Allah bai bashi wannan damar ba sirri ne tsakanin ba a ce ka tambaye ta ke kwale hunne kika yi har a'a Allah ya bar abun a rufe lil ladina yuluna min nisa'ihim rabbusu arba'ata ashhur in ka zo ba ruwanka abinda ka kawo gabanka da shi za ka hukunci kaga nan ai ba ce laifin kaza ta yi da kaza ko ko a tambaye ta ko ai ai wa sulhu aka zo ba hukunci aka zo in sulhu ne wanda a gida ake yi fa ba su hakaman min alihi wa hakaman min aliya in rida islahan yuwafiqi wannan babu sa daban wannan kuma ila'i ne sai da kuma annahu alwadi wai kuna da labarin mara alƙasum ne? ko bai ji daɗi ba tana tana bayan nahu ina ne kafin karatun babana ɗari da ashirin to ina za mu tashi annahu alwadi shafi na ɗari da ashirin kace to mun gama da wancan sai ta ƙasimun ismi to mun gama da fi'ili ko ga abin da yake sa shi fata da abin da yake daure shi yanzu za mu shiga abin da ya shafi suna kuma taqsimul ismi rabaraban suna ila mufradin zuwa makadaici kamar zaidu wa musanna da abun biyantawa kamar zaidani wa jam'in da jam'i kamar zaiduna shi kenan iya rabaraban suna mufuradi da tasniya biyantawa da kuma jam'i to tunda wancan an ce daya wannan biyu to jam'i yana fara daga uku kenan zuwa sama al'amzila misalce-misalce ta'iba al'amilu al'amilu mai aiki ta'iba ya yi wahala ya gaji daga atta'abu wahala can na gefen hagu shi ma na farko aka ce ta'iba al'amilani al'amilani ma'aikata guda biyu ta'iba sun wahala kaga ta an ce al'amilu shi ne yake ishara zuwa ga mufradi wannan kuma al'amilani yana ishara zuwa ga tasniya su biyu to na ƙasa aka ce ta'ibal ummalu ai ka gan shi ba na ƙasar su ai duk lamba ɗaya ɗaya yi to duka ɗaya ɗayan za mu dinga ɗauka tun da lamba ta ɗaya ce al'amilu lamba ta ɗaya ne ta iba al'amila ne shi ma lamba ta ɗaya ne al'ummalu ma lamba ta ɗaya ne to shi ne wancan al'amilu mufradi al'amila ne musanna al'ummalu shi ne jam'i to in ka ce hadarar muhandis injiniya ya zo injiniya na gine-gine alal misali habara ya halarto shine almuhandis injiniya me suna da hausa bakalike ya tura ce shi ma shi ma turanci ne mai gyara an kace mai gyaran mota ko na toshila eh wannan fa gini ka taɓa ganin ce mai gyaran gini yawwa to kaji amma fa akwai gwalugwalu a ciki saboda me suna biyu aka hada suna ne murakkabi masani daban kuma gini daban da inda kaga an yi rona to akwai akwai gwalugwalu magini kuma kuma akwai kalami ma wanda bai kai injiniya ba wanda bai karanta komai ba masanin gini dole da sai sai an yi gwalugwalu yawa masanin gini yawa to to kaji gwanin gini injiniya ke da jike da gwanin gini almuhandis injiniya gwanin gini wanda ya kware wajen yadda ake gine-gine amma ka sani muhandis din shi ma suna ya tara akwai muhandisul bina akwai injiniya akwai wanda kake faɗa na makanika ka san zuwa ga suka ce injiniya yawanci sun fi gaya wa kanika Allah ha ha so duk dai eh duk da zai ce injiniya haka ne sai wato injiniya kawai hadarar muhandisu injiniya ya halarto to wancan hadarar muhandisani injiniyoyi guda biyu sun halarto wannan kuma hadarar muhandisuna jam'i kenan akwai wawul jama'a na uku shine na daitul ba'i'a na kirawo alba'i'a mai sayarwa na kira mai sayarwa ba almushtari mai saya ba wannan kuma na daitul ba'i aini kaga nan an gina shi da mai daya can ba alif bane amilani muhandisani da tasniya da jam'in a wato tasniya an masa rufu'a da ne da alif ko to nan nan kuma maimakon ba'i ani sai aka ce ba'i aini saboda mai maf'uli ne fata yake nema sai aka masa fataha da ya can ba ba'i aka ce ba to nan ma na dai su din ne ai fi'lun wa fa'ilun alba'i ainihi shine maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu musannan domin abin da ya ta suniya ana masa fata ne da ya ana masa kisra shi ma da ya rufu'a ne kawai ake masa da alif baka dan ta qala rajulani qala rajulani min allazina yakhafuna an Allah alaihi yadkhulu alaihim baba ai idan ɗaya ne sai ta qala rajulu ko ko qala Allah ko ƙalan naru masuwaku ko to amma nan sai aka ce me ba'i'a saboda mafi'uli ne to in an zo ta siniya sai a cire alibunan na alamar rufu'a sai a sa ya shi ne alamar fata na daitul ba'i'aini na kira masu saye su su biyu nan kuma na daitul ba'i'ina nan an masa rufu'a da ya an masa fata'a da ya shi ma saboda jam'ul mu'annasin salimi amma ba za ka ce ba'i aini ba in ba wasali kaga kusan duk ɗaya ne ko wancan ba'i ina mai jam'i daga uku zuwa sama amma yar ita ce alamar fata dai nan kuma ba'i aini da sukunul ya'i wa fatihil aini ba'i aini biyu kenan ba'i ina kuma da yawa amma duka yar ita ce alamar fata in ka ce asinaitu alal muhazzabati na yi yabo alal muhazzabati ga mace wacce take mai tarbiyya mai tatacciyar zuciya ta hazibin nufusu kenan tsarkake zukata muhazzaba guda ɗaya ce nan me aka yi wa sunan kisra saboda mai saboda ala idan aminu ya yi rufu'a muhandisu ya yi rufu'a ba'i a fata a yi to almuhazzabati kuma kisra ta yi to in ka dawo wajen tasniya sai ka ce asnaitu alal muhazzabataini ka ganin ma kisra ce muhazzabataini amma aka yi mata kisra da mai daya na gaya maka rufu'a ce kawai tasniya ake mata alif amma da bangaren fata da kisra duka ya ce take zama alama take zama alamar fata a tasniya take zama alamar kisra a tasniya muhazzabataini kaga ya aka sa ba muhazzabatani ba saboda ya ita ce alamar kisra saboda harfin jar to in ka je wajen jam'in mata fa sai ka ce asnatu alal muhazzabat su kuma ka ga yanda ake jam'in su ba irin na maza ba muhandisuna da wau su wannan yankawa ake da alif kamar fatimatu asnatu na yabo alal muhazzabat wannan alifin shine yake zama alamar menene a'a alamar jam'i sannan wannan kisra ta ta ita ce alamar kisra saboda alaɗin alhamdulillah sai me me yi idan sunayen ya zo a farko to a ƙarshe dole fi'ili ya bi ka gane ai idan da jumla ismiya ne al'amila ne sai a ce yad abani eh amma tun da fili ne a farko ko min yawan su ka gane ai baka ji qur'ani yace maka waja al mu'azziruna eh ja'a fa aka ce al mu'azziruna ko ba al mu'azziru ba aka ce idza ja'aka al munafiquna idza ja'a fa aka ce kuma aka ce al munafiquna kadin harbin kidabin ne ba ce idza ja'uka ka gane ai amma idan suna ne ya zo a gaba ka gane ai eh to to sunan da jam'i zai zo fi'ilin ma a ƙarshe da yanda jam'in ya sunan ya gudana haka zai zo in mufradi ne mufradi ne in tasniya ne shi ma fi'ilin ya zama tasniya in jam'i ne sunayen a farko shi ma shi ma fi'ilin dole zai zama jam'i amma in ya zo a farko baka lalace wa ƙalar lazina kafaru allazina ba jami ba ne ai ba allazi aka ce ba bai ce wa ƙalar lazi kafara ba wa ƙalar lazina kafaru allazina jami ne kafaru jami ne amma aka ce ƙala wa ƙala in fi'ili ne a farko ba kawai guda ɗaya za ka sa na mufuradi ko ma me zai biyo baya ya biyo baya amma idan aka fara da fi'ilin jumla fi'iliya a menene da suna to dole filin a ƙarshe ya bi ka'idar wannan fi'ilin a wannan sunan sai ne mulhatul li'iraji a wanda babu za mu tashi babun fi irabul musalla yau wa irin zanta alhaji muhammadu babi ne cikin bayanin li'irabin abin biyantawa shi bai haɗe maka su ba kowanne babinsa daban sharɗin musanna an ya kuna mu'uraba wa mufuradan mu na karan maraka ba muwafiƙan fil lafzi wal ma'ana la mumasilin lam ya gani an hu gaira walam ya kun wato mun samu nawa biyu walam ya kun kullan wala ba'ada eh a'a wannan to yayi badali kenan babu walam yakun ko ko a gaban warafu din eh to nan yayi kalin baiti daya walam yakun kullu wala ba'adan wala mustagraqan fil nabi nilka al'amala babu alaka to warabu ma tun تسميته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي شيني أبو دي رجي شي كلام eh duka babu duka gaba daya to yin saura ɗaya kenan ta ƙulu zaidun labisun burdaini وخالد منطلق اليدين فالحمد لله to ina ne wai har yanzu bai kare ba a wannan da nake kara duk baka da shi to da wane da wane ne alaka na farko da na karanta akwai babu shaɗul musanna an yakun mura ba wa mufradan munakkaran ma rakkaba babu muwafiqan fil lafzi fa babu wa lam yakun kallan wala ba'dan wa rafu kaina kaina kada wa rafu ya fara eh wa rafu eh wanne ne da wanne ne akwai to kaina kada wa rafu ya fara wa rafu ma ka ƙaunuka zaidani kana ma'alabi to sai ne kuma wame? to ni mana akwai bigar iskalin wala mira'i sai me ta ƙulu? sai me to ni waɗannan babu وتلحق النون بما قد سنيا شيني بن نقلشا من المفاريد لجبر الوهن to akwai ala ahwa zaini istaqallat isha amma ya illa lamhatun wa tajibu to to ni wanda muke da su da wa rabu ma ma sannai ta huta ne duk an kai muku? to wannan ko da ai wa rabu ma sannai ta hubil alifi kaga rufu'ar abin da ka biyanta shi ka gane ai rufu'ar ma sannai ta abin da ka biyanta shi to rufu'ansa din bil alifi da alif ne kamar rajulun sai ka ce rajulani ƙala rajulani ko zaidun sai ka ce ƙala zaidani duk abin da ka biyanta shi idan rufu'a ta zo to ala masa rufu'a ne bil alifi da alif domin ƙala rajulani ƙarshen su aiki suna ne ni inda ƙarshen ta suniya ya zo ni ne in ba shafe nu a ran aka yi ba ka ƙaulika kamar faɗinka a zaidani zaidu guda biyu kana sun kasance ma'alafin abin sabawa ta zaidani kana kana ba shi ne labarin ba to shi ma ga alifudin nan zaidani kana sun zamanto ma'alafi abin sabawa ta wa nasubuhu fata'ar tasniya wa jarruhu da kisransa ana yin sa ne biliya'i da ya kama yadda muka kanta a karatun alhaji muhammadu da fata'ar tasniya da kisiransa duka da harafi ɗaya ake musu biliya'i da ya digari iskalin wannan haka yake ba tare da rikitarwa ba wala mira'i ba tare da jayayya ba duk inda ka je ka faɗa ba rikici ba jayayya duk inda tasniya ta zo da rukuwa a sa mata alif inda ta zo da fata ko kisira a sa mata ya sai me taƙulu a misali kana cewa zaidun zaidu kaga shi kadai ne ko kamar ka ce zaidu labisun burdaini ya ɗaura mayafai biyu irin na mai aikin haji to burdaini ne ne ne eh mafi'uni ne na labisu ya ɗaura mayafai biyu to burdain din nan asalinsa fata ne inda mufrad ne sai ce zaidun labisun burdan ya daura mayafi to amma da yake mayafan biyu ne sai aka musu fata'a da ya zaidu ya daura burdaini mayafai biyu wannan ya ita ce alamar fata'a na maf'ulin wa khalidun shi kuma khalid mun daliqul yadaini yana mai sakin hannaye guda biyu shi kuma a nan muzafin ilahi ne wannan yar ta ya daina ɗin kisira ce in fata a ce idan rufu a ce sai ka ce ya dani bal ya dahu mabutu tsata ne amma nan aka ce ya daini alamar kisira ne saboda mun ɗalikun ɗin to shi ma wancan mafi'uli ne khalidun mun ɗalikul ya daini yana mai sakin hannaye al'adeni shi ma fata'a ne wannan ya maka misalin fata'a dukkan yana alamar fata'a ne sai me na uku wane bima qad sunniya annunu nu'ara talhaqu tana da kalbi bima qad sunniya ga duk abin da aka biyanta min al-mafaridi na makaɗaitan sunaye المفاريد كان المفرد اسم المفرد sai maka min al-mafaridi ka gane ai nu ara tana liskar duk abin da aka biyan tashi daga cikin abin kadaitawa zaidu in suka zama musanna biyu sai ce zaidani ka gane ai in ma da kisrar zaidaini in ma da fata'ar zaidaini in ma da rufu'ar zaidani dole dai nu'ara sai ta liski ma qad sunniya abinda aka biyanta min al mafarid daga ismul mufradi ana sa nu'ara ne li jabril wahmi saboda tsara launi al wahmi din launi saboda tsara launi da aka samu inni wa hanal azm al wahmi din launi ake nufi anan sai me shikenan alhamdulillah sai me to hamziya shafi na nawa da shafi na bakwai hamziya ina amsa Allah sai shi ashe bai da lafiya ne to Allah ba shi lafiya a shafi na nawa to mun dan koma ba yake shafi na bakwai hamziya ثم ناداه بعد ما سمت الكز فوقد ينجد الغريق النداء فدوى الأرض سائرا والسماوات الأولى فوقها له إسراء فسف الليلة التي كان للمختار فيها على البراك استواء بشنا ونكي أكبا ثم ناداه sannan suraƙatu ibnu malik ya kira manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba da ma za'ida ba da bayan masimatul khasfa ya ga alamar nutsewa a cikin ƙasa alkhas eh yawa shine shine halaka simatsin nan daga simahu alamominsu alkhasfa kamar fakasafna bihi wa bidarihi al-araba wanda Allah ya nutsar da karuna a cikin ƙasa bayan ya ga alamar zai nutse in fa bai daina bin sa ba kuma bai roki alfarma ba an tserar da shi to fa zai nutse a cikin ƙasa wa qad yake haƙiƙa qaddin litta haƙiƙi ba litta qaribi ko litta kasiri ko litta qalili ba ta ta haƙiƙa ta wa qad haƙiƙa annida'u kira yunjidul gariƙa yana tsamar da wanda ya dilme a ruwa mutumin da ruwa ya ci shi yana kira hagu ya ga zai mutu in ya ɗago kai ya ƙwallo ihu to watakila akwai masunta a bakin kogi yanzu za hankalin su zai zo su je su yi nutso su ciro shi amma in ya yi shiruwa yana ganin zai halaka ba wanda ya sa halin da yake ciki da yawa annida'u kira ko haƙiƙa kira yunjidul gariƙa yana tsamar da mutumin da ya dilmiya a ruwa faɗawal araba to daga nan fa manzo Allah sai ya nade ƙasa ai kana al araba ya yanke ƙasa da take tsakanin Makka da Madina sa'iran yana mai tafiya zuwa ina zuwa zuwa hijira kai ba wai ƙasar Makka da Madina ya nade ba ai wasu wasu ula ya nade sammai bakwai ma fauƙaha da take saman ƙasar wanda isra'u yin isra'i ya tabbata lahu gare shi fauƙaha a saman sammai bakwai ɗin lokacin da ya isra'i da miraji ai kafin abu to hijira ne a maka to ya naɗe sama ta bakwai ma ballantana wata ƙasa tsakanin maka da madina ya ce fasifin lailatan lafi kana da mukutari fiye alal buraƙis tiwa'u fasifik ka siffanta mana abin da yake da ka siffanta ba sai an sa ba ake siffanta ba to ka tuna mana allailatan lati dalan nan wacce istiwa'u daidaituwa alal buraki akan bayan buraka kana ya kasance lil mukutari ga manzon Allah abun zaɓi ta salama fiha a cikin wannan dalar ka tuna mana irin abin da ya faru a Isra'i da Mi'raj to alhamdulillah sai akwai adiyatul mu'li tashi ina za mu tashi kace me towa hayyun wa baqi hayyun wa baqin baqa Allah na fada lahu ya qadi wa la yuqda bal ghayru muttahami man sha'a minhum sa'adatahu fa as'adahu man sha'a ajqahu wal iyaz bil hakami لأجل ذلك لا ملجا سواه وتب من كل ذنب وخذ علما مع اللزم حي شي الله لا ييني وباقين كما وانزجيني بقاء وانزوا da lanafa da babu karewa lahu gare shi wanzajje ne wanzuwar da babu karewa gare shi ya ƙabi Allah shi yake hukunta al'amura wala yi ba a hukunta shi wa huwa ya ƙabi wala yi alai shi ne yake hukunta kowa amma fa wala yi shi ba a hukunta shi domin mai kyalice maka la yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'aluna bal kai gairu gairu mutane shi Allah wani abin tuhumta ne bi ma'ana ba a tuhumarsa cikin abin da ya ce Allah dan ne kai kaza dan ne ka dora wannan jinya ko talauci dan ne kai wa wannan wadata ko mulki Allah ya fi karfin wannan man sha'a minhum sa'adatahu man sha'a wanda Allah ya so sa'adatuhu arzuta shi ai hidayatahu wanda Allah ya so sa'adatul abadiyya gare shi minhum daga cikin bayinsa fa as'adahu sai ya arzuta shi da shiriya ai ahadahu sai ya shiryar da shi man sha'a wanda ku Allah ya ga dama a shiqahu sai ya tsiyata shi ya zama ai aballahu ya batar da shi wal iza wal iyazu min al maqari bil hakami da Allah al hakami mai hukunci kamar ka ce wal iyazu billah Allah ba suna Allah ba ne? To, alhakamu ma suna Allah ne, sai ta baka wal iyazu bil hakami, muna neman tsari a wajen Allah alhakam mai hukunci, kar ya hukunta mu a cikin matsiyatan. Tunda ya kawo kalma mara daɗi a ƙarshe man sha'a a shiƙahu, wanda Allah ya so sai ya tsiyata shi ya zama matsiyacin lahira ɗan wuta, wal iyazu bil hakam muna neman tsari wajen Allah mai hukunci. Li ajili zalika to a dalilin wannan cewa Allah yana yin abin da ya ga dama ne, la malja ba mafaka siwahu sai shi, malja ne ko manja, to mafaka kenan, wazannu Allah malja amin Allah illa ilai, la malja, ai la malja ne saboda waka, la malja babu mafaka siwahu idan ba a wajen Allah ba, wa tub ilaihi ya akh in ji mai shari ka tuba zuwa gare shi ya kai dan uwa musulmi min kulli zammin daga dukkan wani zunubi wa kuz ilman ka karbi ilimi da nake gaya ma ma luzumi tare da lazamta ba tare da yankewa ba to alhamdulillah sai ne akwai bulugul mar'a akwai muktaru ko dai bulugu wanda yake malami ne baba na ana fara da bulugul dan shi ne ya yi kusa da fiƙihu ba fiƙihu muka zama ba kai na ka ayi ko mace ko birgi ko komai ma kamowa shi kawai harafi yake yi ko da yana hadisi ba kawai ya wayi da kifi da kwanda da kwado duk kamowa yake yawan ina ne ɗari bakwai da talatin da shida wa anhu an rawaito daga gaye shi shi wa ibn abbas wancan shafi da hadisan sa ne eh fa qala ko ne ne annan nabi hakika annabi sallallahu alaihi wasallama sami rajulan ya ji wani mutum ya kuli yana cewa labbaik an shuguru mata Allah na amsa maka zuwa hajjin nan daga shuguruma ba wato hajjin ba shi yake yi wa kansa ba ya zo yana yi wa shuguruma to ka sai labbaik Allahumma labbaik mana sai ka kira sunan wanda ka yi wa haji manzo Allah da da sahabbai suna labbaik Allahumma labbaik shi kuma annabi ya ji yana cewa labbaik an shuburu mata qala manzo Allah ta wasa man shuburu ma kai ko wane ne shuburu mata qala sai akulli wani dan uwana ne au ko ka shakku minar rawi au ko ka cewa qaribu li wani makusanci na ne faƙala sai manzo Allah to kafin shuburu matan hajjasta annab suka kayi wa kanka haji ne to ai ai abun mamaki ne duka duka hajjin manzo Allah guda nawa ne a duniya shi fa haji ɗaya yi ita ce hajjatul wada an yi hajjin farko shekara ta tara da aka fara lanta hajji ya turo sai da abubakar shine amirul hajji shi bai fita ba da aka zo shekara ta goma ya fita hajjatul wada'i to ga wani yanzu ya zo zai yi haji kuma yana kira sunan wani kaga ya taɓa yi ne shi ko dai ba da aka yi na farkon da shi aka yi shi da tabbai da yake yi hajjaji ta annab suka kayi haji ne ga kanka ƙala la ya ce a'a ni ban yi wa kai na haji ba ƙala ya ce hujja annab suka to ka fara yi wa kanka haji ثم هج عن شبر متى sannan kai haji ga dan uwan naka shuburu mata yawa wato ya nuna maka mutumin da bai sauke farilla ba ba zai je yayi wa wani haji ba to kai ma da kashi a gindinka ka kai gudunmawar abin nan gobara ko mai bunu a gindi ake cewa ko baya kaiwa gudunmawar gobara kai ma baka sauke farilla ba ka je kai wa wani farilla rawahu abu dawud wa ibn maja wa sahu ibn hibban ya inganta shi warrajihu amma malinjayin kauli inda ahmad a wajen ahmad ibn hanbal shi ma ya da aqwal amma malinjayin kauli a wajensa waqafu tsayawar hadisin daga shi ibn abbas eh daga nan sai ya canja sai sai canja niyya tunda ai aka hanya ne ana labbaika kafin ma ji ayi dawaful qudumi ayi sa'ayi ayi arfa da sauransu wa anhu daga ibn abbas radiyallahu anhu qala kadabana rasulullah maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana khudba fa qala yace inna allaha kataba alaikumul hajja haqiqa Allah ya wajibta muku hajji lokacin da aka saukar da walillahi ala nasi hajjul bait mani sada ilaihi sabila sai tara sahabbai yana gaya musu faƙamal aqrau ibnu habis sai sahabbin nan aqrau dan habis sai ya miƙe faƙala ce a fi kulli ami ya rasulullah da da ko ya gawo aiki ya Allah ya wajauta mana hajjin nan fi kulli ami a cikin kowace shekara ne ya rasulullah ƙala ya ce lau kuntu da na ce eh la wajaba da haji ya wajaba duk shekara sai ka je ka haji sai dai ba ka da kuɗi ka ga ai kuɗin masu kuɗi zai ƙare in kalamin jarin ka ga kai ka ba duk shekara ka zuba miliyoyi ka tafi haji eh qul law qultuha da na faɗe ta ita abin da kake ba ita ce na'am kai kai kai ka ba ha to law qultuha da na faɗe ta fi kulli amin din la wajaba da ta wajaba sai ce alhajju marratan shi haji sau ɗaya ne abinda Allah ya farlanta wa bawa kama za da abinda ya karu akan ɗaya to ko huwa tadawu'un wannan nafila ne na tadawu'i rawahu al-khamsatu marwayata biyar daga cikin sittu sihai gairar turmuzi in banda turmuzi shi kadai da cikon na shidan da bai rawaice shi wa asulu asalin hadisin da muka karanta fi musulmi yana cikin sahihu muslim min hadisi abi hurairah daga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu to alhamdulillah eh shi lafazin abu hurairah shine an abi ta qala kada bana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikum alhajj fahujju Allah ya farallanta muku haji ku yi haji fa qala rajulun nan da sunan aqa ibn hadisin a kullu ami ya rasulullah fasakata annabi ya yi shuru hatta kala ha salasa sai da mai tambayi ya faɗa har sau uku a fi kulle amin ya rasulullah ya yi shuru sai a na uku ne ko fa kala nabi sallallahu sallama lau kultu na'am kaga to kaga haɗin nan can ba a faɗe ta ba lau kultu haɗin lau kultu na'am da na faɗi na'am la wada ba da ta wada ba duk shekara wala masalatun kuma da ba za ku sami iko ba wala mastaɗatu laɗin lafiya ce laɗin kuma lamun ƙasami ne da wallahi ba za ku sami iko rawahu ahmad wannan sa'i alhamdulillah sai me مقتضى الاحاديث النبويه ولا عليه وانا اجي الى لازم يا همه الحمد لله تو الحمد لله تو هذا الله كان ما لا بيعي تو هذا الله كان yawa ina ne muktaru ɗari uku da hudu? inna rizika la ya ɗulugul abda haƙiƙa arzikin bawa ya ɗulugul abda ya wallahi akwai lamun ƙasar ma sai da maza Allah ya rantsuwa haƙiƙa arziki la ya ɗulugul abda wallahi yana neman bawa a kasara mimma ya ɗuluguhu ajaluhu mafi yawa daga yadda ajalinsa yake neman sa duk fafutukar da kake yi da ka hutar da kanka ba yadda ka san mutuwar ka ba neman ta kake ba duk inda ka shiga sai ta same ka to haka arzikinka da Allah ya rubuta maka neman ka yake kuma ya fi mutuwa sauri don ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikinka saboda haka shi ne yake neman bawa aksara mafi yawa min ma rubu adalu fiye da yanda ajalinsa yake neman sa rawahu tabarani an abi dardai inna sa'adata haqiqa arziki na lahira kullu sa'ada fiye da dukkan arziki dulul umri tsawon rayuwa fi da'atillah a cikin bin Allah wannan Allah ya gama yi maka arziki na kololuwa ka yi shekaru da yawa kuma cikin ibadar Allah cikin da'a ga Allah kaga ka tara guzuri mai yawa wadan ka je aljanna za a baka aljanna madaukakiya da kuma ni'imomi masu yawa rawahu al-khatib al-baghdadi an abdullahi an abihi abdullahi ibn umar kenan an abihi daga babansa umar din innal mayyita shi haqiqa mamaci yi uzi fi qabrihi ma kana uzi fi baiti kace ma kana uzi fi baitihi duk abin da ya kasance yana cutar da shi a cikin gidansa sanda yana raye to in aka aikata wannan abu yi uzi yana cutar da shi fi kabari a cikin kabarin abin da kuka san baya so sanda yana raye a gidan in ya ga ana yana hanawa yana nuna ɓacin rai to dangalin yanzu ya mutu karku zalama ku yana raye dai idan ya mutu kuka yi za a sanar da shi a nuna masa bayan mutuwar ka wane ya yi kaza wanda ta yi kaza a lokacin in yayi Allah wadai to kai ka shiga in yayi maka yi a lahira a lahira saboda haka ka kiyaye rawahu dailami innal mayyita haqiqa mamaci la yu'azzabu wallahi ana azabtar da shi a cikin kabarinsa bi bukai ahli alai a dalilin kukan da ahalinsa suka yi masa mun yi bayani irin sa a baya rawahu al-bukhari inna ahadakum haqiqa kowane ɗaya daga cikin ku ku yan adam yujma'u khalqu ana tara halittarsa bi ma'ana ana ana halittarsa fi badin ummi a cikin cikin jatumarsa arba'in yawman tsawon kwana arba'in nutfatan yana maniyin sa yanda ya shiga mahaifar ranar da da ya shiga mahaifan to zai zauna da wannan sifar tsawon kwana arba'in bai canja ba sun sannan idan ya cika arba'in ya kunu alaƙatan sai ya zama to gudan jini misila ne misalin wannan kwanakin da ya yana mani shi ne kwana arba'in sun sannan in ya yi arba'in yana gudan jini ya kunu muzgatan sai ya zama tsoka misila zalika misalin wannan kwana arba'in ne an samu arba'in nawa shi ne wata hudu arba'in uku wata hudu ko kowace arba'in ka ciro goma ba kwana talatin ba wacce ma ka ciro goma kwana talatin ka rage wacce ma ka ciro goma kwana don ka haɗa goma sau uku shi ma ya tada wata ɗaya to daga ya kai wata hudu a cikin jatumarsa sun mai yub'asu ilaihi malakan sannan sai a aiko masa mala'ika wanda Allah yake wakiltawa ga mahaifa ta ɗan adam wai umaru sai a umarci mala'ikan nan da arba'i kalimatin da wasu kalmomi guda hudu wa yuqalu lahu za a cewa mala'ikan uktub amalahu ka rubuta aikinsa da zai a rayuwar duniya da karami da babba da mai kyau da mara kyau yana cikin gatumar fa duk za a rubuce wa rizqahu da arzikinsa daga numfashin da zai sha a duniya miliyan kaza ne ko biliyan kaza ko triliyan kaza numfashin da zai shaƙa duk a lokacin za a rubuta ka gane yayi da ruwan da zai sha da nonon uwarsa da zai sha lita nawa ne abincin da zai ci wanne iri da wanne iri tufafin da zai ɗaura ka gane ai gidan da zai mallaka ‘ya'yan da zai haifa matan da zai aura duka arzikinsa a nan za a rubuce shi a lokacin wa ajalahu da ajalinsa kwana nawa zai a duniya shekara nawa zai yi watanni nawa duk za a rubuta wa shaqiyun aw sa'idun na hudu shine matsiyaci ne ko dan ko mai arziki matsiyaci shaqiyi shine dan wuta Allah ya tsare mu aw sa'idun ko mai arziki da dan aljanna wannan shine cikon na hudun amma shi akwai au a tsakanin manzo Allah bai yi bayan tunda mutanen iri iri ne akwai matsiyata akwai masu arziki to a ƙarshe duk abinda Allah ya rubuta masa shi zai kasance sun mai yufakku fi ruhu sannan bayan an gama wannan rubutun tun ba a sa rai ba sannan sai a busa masa rai a wannan lokacin ya zama rayayye a cikin cikin uwarsa yana dan wata hudu fa inna rajula minkum haqiqa wani mutum daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli jannati wallahi zai dinga yin aiki da irin aikin yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha har ba abin da zai rage tsakaninsa da shiga aljanna illa zira'un sai zira'i kamu daya abin da ya rage kamu daya ai taku ɗaya ne taku ɗaya kawai zai daga nan sai aljanna fa yasbiqu alayhi kitabu sai littafin nan da mala'ika ya rubuta masa shi dan wuta ne zai zo ya riga shi shine musabaka zai tsere sai ya riga ya a gare shi fa ya amalu bi amali ahalin nari sai ya aiki da irin aikin yan wuta daga ya gama taku ɗayan shi kenan a yan wuta yake fa ya dukulun nara sai ya je lahira ya shiga wuta amma malamai suka ce wannan yan kaɗan ne suke faru ana samu amma su ne mafi ƙanƙanta akan sauran guda dama sun kasa su kashe hudu in gama hadisin za mu ji misalin wannan misalin guda biyu aka kawo wa ina rajula shi kuma wani mutum ya amalu bi amali ahalin nari zai yi aiki da irin aikin yan wuta tun da tun tasowarsa har balagarsa watakila iyayensa ma kafirai ne hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha har in ya zama ba abin da ya rage tsakaninsa da shiga wuta illa zira'u sai kamu daya irin nawa akwai alif tsakanin ra'un da ainu to su fa sauran zira'un akwai alif wanda babu ya sa irin nawa babu illa zira'un ba abin da zai rage sai kamu daya fa yazbuqu alaihi alkitabu sai littafin nan da aka rubuta shi dan aljanna ne zai zo ya riga ya wuce fa ya amalu sai ya aiki bi amali ahli jannati da irin aikin yan aljanna fa yadkhulu jannata sai sai ya shiga aljanna wannan shi aka fi samu da yawa ba gane a ciki a kan wancan na farkon amma su malamai sun kasa mutane kashe hudu nan misali biyu aka kawo a cikin hudu akwai mutumin da zai rayu mumini ya mutu mumini ɗaya kenan akwai wanda zai rayu kafiri ya mutu kafiri ka gane ai wannan kaga ba sa cikin nan saboda misali ne na ƙololuwa nan da Allah ya kawo da can guda biyu akwai wanda zai rayu mumini ya mutu kafiri shine wancan na farko da aka faɗa a hadisi akwai wanda zai rayu kafiri ya mutu mumini shine wannan waɗancan biyun farkon yawanci waƙi'iyan shi ne ya fi faru duk mutum da zan shi kafiri har ya girma har ya tsufa to zai yi wuya dan kaɗan ne yake mutumin haka nan mutumin da ya tashi mumini ya rayu muni ne ɗan kaɗan ne za a ga ya kafurta ya zama kaji ka gane ai to amma wancan biyun da hadisi ya kawo ka gane ai to wanda ya fi samuwa a cikinsu mutumin da ya rayu kafiri a ƙarshe ya musulunta ya shiga aljanna ya fi yawa akan wanda zai rayu mumini a ƙarshe kuma ya cika da kafirci ya je ya shiga wuta ana samu amma suna 'yan kaɗan rawahul bukari wa muslim inna shaidana kala hakika shaidan ya faɗa wa Allah lokacin da aka kore shi aka tsine masa yace wa izzatika la lantsa da buwayarka ya rabbi ya ubangiji la abrahu bazan gushe ba uguwi ibadaka ina batar da bayinka da yace wala uguwi yannahum ajma'ina bazan gushe ba uguwi ibadaka ina batar da bayinka daga algiwaya algiwaya tukata ma da mata arwahuhun fi a jisadi matuƙar rayukansu ya tabbata a cikin jikinsu ko mutum baya iya motsawa inda yana numfashi to shaidan bai ɗaya bai ƙauna ba sai ya hallaka da shi har rantsuwa yawa Allah wa izzatika ya rabbi ba zan gushe ba yana batar da bayukan matuƙar rayukansu sun tabbata a cikin jikinsu fa qala rabbu sai Allah ya ce masa wa izzati wa jalali ni kuma na rantse da buwayata da girman darajata la azalu aghfiru lahum bazan gushe ba ina gafarta musu mastaghfiruni matakar sun nemi gafara ta ka je ka yi ta yi in dai sun nemi gafara ni ma zan yafe musu a ga ni da kai waye zai yi asara rawahu ahmad an abi sa'id inna salihina haqiqa salihan bayi yushaddadu alaihim ana tsananta musu wa innahu la yusibu mu'minan laka wato in ka zama salihi to kar kai tunanin rayuwa za ta maka dadi ko da a zahiri an ga kamar kana dan jin daɗi to a shiga zuciyarka a tambayi labari akwai wasu abubuwan da suke bata maka rai ka rasa inda za ka yi da su mutane ne a zahirinka watakila a zahirinka suke ganin ka kana cikin ni'ima da jin daɗi sun ka tufa mai kyau ko kana ci mai kyau baka wata wahala a zahiri to a tambayi zuciyarka a sha labari domin salihan baya ana tsananta musu wa innahu la la yusibu mu'minan nakabatu ba wata wata wahala min shaukatin na qaya yusibu mu'minan da zai samu mu'mini fa ma fauka da abin da yake sama da qaya kayar fa koda karangiya ce kaga dai ita ce baki tsanka an ta soke ka ai za ka ji ba daɗi ko tsidau ka taka ko kayar aduwa ko dakwara duk wata kaya dai da za ta soki mumini fa ma fauka ha da musifa da take sama da kaya illa huddat anhu biha kadiatu sai an sarayar masa da wani zunubi biha da albarka wannan sukar kaya to saboda haka mumini kada ya bakin ciki don wani bala'i na duniya ya same shi ana kankare masa zunubai ne wa rufi alhu biha da rasul kuma sai an ɗaukaka darajarsa ta aljanna biha da wannan musiba da ta same shi kaya daga da kuma abin da ya sama da ita rawahul bayhaqi an aisha to alhamdulillah to ne to ina ne musiba bala'i shine lakaba shafi na nawa ne riyadu salihi na babi na 326 da 46 346 babu karata tafabilin walidi ba'aba auladihi ala ba'abin fil hibati babi da na kar hakkin fifita wanda uba yayi wa wani shashi daga cikin ƴaƴayensa ya fifita wani shashi ala ba'adin abu sa wani shashi fil hibati a cikin kyauta makaruhi ne ya ce babu taharimi ba a babu karahati ka zaɓi wani daga cikin ƴaƴan kaimar kyauta ka hana saulan wannan makaruhi ne na farko kai ma za ka yi baƙin jini a gun ƴaƴan naka ba za su yi maka da'a ba wanda baka musu kyautar ba sannan kuma za su sa shi da kawai kyautar a tsane shi suna kinsa kamar ba ɗan uwansu ba a dalilin kafifi tashi a kansu anin nu'man ibn bashir an rawata daga sayyidina nu'man dan bashir radiyallahu anhu ma anna abahu babansa bashir din shi nu'man ne dan bashir to babansa bashir din atabihi rasulullahi ya zo da shi nu'man wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai sai bashir yace inni nahaltu ibni hadha gulaman inni cewa ni na haltu na yi kyautan gulaman wani bawa kana da ya kasance li gare ni ibni haza ga wannan dan nawa bashir a ga wannan dan nawa ni umanu shi bashir din ne baban umanu yake fada na yi kyautar wani bawa nawa ga wannan ɗanawa faƙalar rasulullahi sallallahu sallama sai manzara sallama ya ce wa shi bashir din a kulla waladika na haltahu misla haza shin dukkan ƴaƴayenka ka musu kyauta irin wannan da ka bawa shi nu'manu fa qala la sai ba ce a a shi kadai na bawa fa qala rasulullahi sai ma sallama yace masa fa arji'u to kamar da bawa ya koma mallakar ka ka janye wannan kyauta ya bi ruwaya a cikin wata ruwaya fa qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a fa'alta haza bi waladika kullihim shin ka aikata irin wannan kyauta ga ‘ya'yayenka gaba ɗayansu? ƙalala bashir ya ce a'a ƙala mazalace ita ƙulla ku ji tsoron Allah wa'adilu fi auladikum ku yi adalci a cikin ‘ya'yayenku in ji shi nomal ya ce farada a abi sai babana ya komo gida farar da tilka sadakata ya juyar da wannan sadaka ita ce nihila din ka gane ai wannan kyautar da ya min da muka da gida sai ya kalbi kayansa ya janye wa fi ruwaya a cikin wata ruwaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fadi bil bashir koko ya bashir eh tunda bashir din ne ya zo da nu'manu yace ya kai bashir a laka waladun siwa haza shin da kace ka bawa wannan ɗana ka nu'umanu kyautar bawa shin kana da wani ɗane siwa haza banda wannan nu'umanu ƙala na ce ƙwarai kuwa ina da wasu ƴaƴayen qala a kullahum wa habta lahu mithla hadha shin dukkan su kowannen su ka bashi misalin abin da ka ba wannan qala bashir yace la fa qala mazala ce to fala tu shidini idan kar ka sanya ni shaida in dai haka ne fala tu shidini kar ka sanya ni shaida idan in dai haka lamarin yake fa inni la ashhadu ala jawri domin ni ba na shaida akan zalunci al jawru din az-zulmu ne ana ake cewa ja'iri azalimi kenan daga aljawru aka samu alja'iru wa fi ruwati a cikin wata ruwaya ashhid ala hadha gairi bayan ya ce masa ka sanya ka ba kowa yace a'a to zai to ashhid gairi ka shaida wa wani na ala hadha akan wannan kyauta taka eh la tushidini ala jauri to shine haka a ce wancan daban wa fi ruwayati cikin wata ruwaya ruwayoyi ne daban-daban la tushidini ala jauri kar ka sanya ni shaida akan zalunci san yace fa in la ashhadu ala jauri ni ba na shaida akan zalunci nan kuma la tushidini ala jauri kar ka sa ni shaida akan zalunci wa fi ruwayati cikin wata ruwaya ashhid ala haza gairi ai ashhid gairi ka sanya wani na shaida ka sa wani ya zama shaida ala haza akan wannan kyauta sun makala sannan manzo Allah ya ce wa bashir a ya suruka yanzu zai faranta maka ciki shin zai faranta maka rai an ya kunu ire ta filibirri suwa ‘ya'yan nan su kasance sawa'an daidai wa daida filibirri cikin yin ɗa'a ire ka gare ka magana da na faɗa a farko shin za ka yi farin ciki in ya zama duk ƴaƴayen naka gaba ɗaya suna maka biyayya? Ƙala ya ce bala ƙwarai kuwa zan so haka ya Rasulallah. Ƙala ya ce to fala kar ka yi wannan kyautar idan in dai haka ne. In dai kana so dukkan su su yi maka ɗa'a ba iya wanda kai wa kyauta shi kaɗai ba. To ka janye wannan kyauta. In kuma kana so shi kaɗai ne zai ma ɗa'a sauran duk su saɓa ma? To wannan kuma ka ga wani zai so haka. Muttafaqun alayhi. Sai me? To alhamdulillah nan babin ya ƙare ba. alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما جاء ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أردنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله أمل ولا متى يا هذا مال أمل ليس هذا هل أول هلا لا فيها هلا جل لا فيها هذا الله أمل لا يا خصوص ما أبونا ما ما قال كذا بكرة هو أتى أنسام أما لو إن كنت الحمد لله كنت هذا هذا العلاج هذا العلاج وسلوك العلاج الله يفضل الله يجزاه خير